أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 20 da watan sha'aban shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da ɗaya da watan uku shekara ta 2024 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine azadu wal matiya shar kitab zuhud wal wasiya zan mu tashi harful ha baiti na 128 ne ya kamata ko 128 malam yake cewa wa ka'ana fil khadaya wal balaya wa fi zaman intiqadin washtibahin yake cewa wa ka'ana haqiqa mun abu ku fil khadaya cikin kurakurai wal balaya da bala'ai masu yawa wa fi zaman intiqadin cikin zamani kuma na warwara washtibahin da rikicewar lamurra lugatul bait luga ta baiti intiqad ana cewa naqdul haqqi bil batil warware gaskiya da ƙarya asalin shi shine daga al intiqad daga naqada ne yanqudu naqadan fa huwa naqidun maf'ulun shine manqud na kadal amur da makamacin shine afsada hu ba da ihkamihi mutum ya bata wani abu bayan an kyautata shine warwarewa wala takunu kallati na kadal gazalaha in ba da kuwatin an kasan kau kasance kamar wadda ta warware saƙar zaranta bayan ya karfafa wa ya'ani ana nihin fakku shay'i wa halluhu da ana nihin warware wani abu da sun ce shi daga ciki ibnu rumi yake cewa zulbina il ali a'ani aliyan la ya kun ma bana liyushaku intiqadan abin da ya gina ba bai kusa da warwarewa walidul azam yake cewa fama abrama allahumma lan yantaqid wa ma naqada allah lam yubrih abinda allah ya kulla ba mai warware shi abinda allah ya warware ba mai kulla shi ishtiba ma'ana shi istibahul halal wal haram asalin shi daga istabaha ne yashtabihu ishtibahan fa huwa mushtabihi maf'ulun shi mushtabahun bihi ashtabahatil ashiya taqarabat wa tamasalat kamanceceniya Allah maɗaukin sarki yake cewa wa zaituna wa rumana mustabihan wa gairar mutashabi abu tamam yake cewa fasma maqalatu za'irin lam tashtabi ara'uhu in dashtibahu albidi ma'anar baitin yana nihin cewa mumun abu cikin zinubai da saban Allah a cikin lokacin da gaskiya ta cakuɗa da ƙarya ta yadda kanal batil huwa da galib ƙarya ita ce mai rinjaye wal haqu sara mahjurin inda nas gaskiya ta zama ita ce abin ƙauracewa a wajen mutane Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yake cewa kaifa antum idza albistukum fitnatin yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha sagir yaya za ku kasance idan kun abko cikin wata fitina wadda babba ya tsuha a cikin ta yaro kuma ya tashi a cikin ta mutane sun dauke ta a matsayin sunna idan an gayyara ta an juya ta sai mutanen su ce an jirkitar da sunna yace yaushe wannan abin zai kasance ya Aba Abdurrahman sai yace musu idza kasurat qurra'ukum in kun yi yawan makaranta da yawa wa qallat fuqa'ukum masu fahimta kaɗan wa kasurat umara'ukum shugabanni sun yi yawa wa qallat umana'ukum aminai sun yi kaɗan yace wartu musattu dunya bi amal al-akhirah ana neman lahira neman duniya da aikin lahira kaga wannan kirara kamar da zamanin mu yake duka abubuwan da yake faɗa kasaratul qurra makaranta masu yawa amma kuma wanda suka fahimci qur'anin kaɗan zamaninmu ne kawai abin ya ɗabbaka a kan shi da shi ma faɗar da yake yi kahin zawa zamanin nama akwai diyawa ya ce wa kasurat umara kuma ga shugabanni masu yawa amma kuma amine sun yi kaɗan ya ga a gari an taho akwai gwamna akwai mayar akwai firefe akwai kaza akwai kaza kuma dukkan wannan yawan nasu bai hana ba bai hana ba talakawa su yi ta zama cikin rayuwa mai kunci da bala'i ya ce wa ƙarista ba halalu da halak da haram sinadin shi mai kyau ne mun ganshi a cikin sunan darin ya ce halak da haram sun cakuɗe ta yadda mutane sun kasance suna neman dukiya ba tare da bambancewa ba tsakanin halak da haram wannan ku shi ma ya tabbata a hadisi annabi alaihi salatu wassalam ke cewa yati alal nasu zamanun ma yubalu rajul min aina asabal mala aw min halalin aw haram zamani zai zo ma mutane mutum bai kawo ko akai ba ta ina zai samu dukiya ta halak ko ta haram babu ruwan mutane da bambancewa hadisi ne sahihi nisa'i ya huduhi cikin sunan hakanan cikin sauran lamurra yace mutane galibi bisu babbancewa tsakanin halak da haram wannan zamanin kamar zamanin namu da muke ciki saboda jahiltan mutane da sha'anin addinin su yace tafana alkhairu wa sulha uzallu wa zalla bi zullihim ahlu safahu yace tafana alkhairu alkhairi tafana ya kare wa sulha uzallu mutanen kwarai sun kaskanta sune kaskantattu yace wa azzabi tsullihim ahalu safahu wawaye kuma dalilin kaskantuwan mutanen gari wawaye mutanen banza su ne na kirki lugatul bai tafana ai shine faniya kawai ba yana nihin ma'anar tafa'ala ba akan wazanin shi astafahu shine man safiha yasfahu safahatan shine wauta fa huwa safihun da maf'ulun shi masfu Allah madaukin sarki ya kar khasira allazina qatalu auladun safahan bi ghairi ilmin safahan dan wauta kamar yadda Allah madaukin sarki yake wada cikin suratul araf abul utahi yake cewa malaka muzkunta la'iban mazihan tasahu zaila safahi wal badhu abu ɗalib yake cewa amin annaba sau su aminta zakur a kawamin za'u safahin ya bishu na biyu zalimin man yadu ila dini nan ma waƙen shi ne wanda yake ma annaba sau sallam ma'anar bait ma'anar baitin yake cewa ai annal khaira sar qalilan fin nasi ka annahu faniya yana nihin alkhairi ya zama dan kadan cikin mutane kamar ka ce ya kari wa qad zalla salihuna ahlu eh wa azza ahlu shari'a mutane na gari na kirki sun zama na su ne kaskantattu kuma mutanen banza da mutanen fasadi da sharri su ne mutanen kirki fa kalimatul mufsidina wa du'atu ila sharri ya sa'ida fil nas kalma ta masu banna da badala da kira zuwa ga sharri a ban kasa su ne suka kasance kalma madaukakiya da kowa ita ake saurara ma yace amma du'atul khair wa sala amma masu da'awa na alkhairi da nagarta la yurfu qadrun ba a san kimar su ba wala qimatul yaqwal maganganun su ba su da kima illa inda kalilu minna sai wajen yan kaɗan cikin jama'a wanda suka san darajar shi yace fa kamar nasu ma a fil iza'a wa ghairi hayu shadu bi anna shu'ara lahum dawrun kabirun fi shayrin fi tarbiyatil umma wa salahil mujtama ta sa nawa nawa muke yi cikin radiyoyi da kafafen sadarwa ana ta yatsawa ana ta yayatawa cewa mawaka da yan rawa suna da kawo dauru babba cikin tarbiyyar al'umma da kuma gyaran al'umma gyaran al'umma yan fina-finai masu waƙe ana ɗaukan cewa suna kawo daur wajen tarbiyya har ana kiransu ana ba su gaggarumar kyauta ya ce amma ulama fa kullu ma yuqaddimuna min al-juhud al-mazbula laylan wa nahara la yataburuna dawran fi zalik amma malamai duk kokarin da suke ta yi na watsa addini da na sharashi dare ba dare ba rana suna tarbiyantar da al'umma amma wannan ba a kallon shi akan cewa suna kawo daur wajen gyaran al'umma ya ce wa haza ta sadiƙun liƙauli wannan kuma ba zan yi mamaki ba gaskata maganar annabi ne ya faɗa cewa la ta ƙomu sa'atu a ta yi kuna as'alu nasu bin duniya lukau ibn lukau kiyama ba za ta tashi ba in ji annabi sallallahu alaihi sai ya kasance wanda ya fi kowa jin daɗin duniya a cikin duniyan nan shine ya kasance mutunan banza dan mutunan banza zai kasance abin da muke ciki yanzu kenan zai kasance mawaka wanda ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da addini har america take mawaka yanzu wannan da suke wake-wake na duniya da ta san su kowace ƙasa suna da suna da damar su shiga tunda masu tarbiyyar al'umma ne ba su da wani amma kuma malami malamai su wannan ba a musu wannan kalla in aka koma akan abin da ke faruwa ku a kyarara a hili idan mutum ya sa adalci ya gani waken su babu abin da yake kawowa na tarbiyya sama da abin da malamai suke kawowa na dauro a cikin kasashenmu na musulmi can a ƙasa ko a ƙasashen turawa mawaka babu wani daurin da suke kawowa na tarbiyya banda baɗala mashaya ne ha ya ce huwa min ashirar isa a sugura yana daga cikin alamu na tashin alkiyama ƙananan alamu na tashin kiyama kamar yadda muhammadu al-husaini ya ambata cikin littafin shi mai kyau al-isha ali ashirar sa'a sun makala sannan suke cewa hatta ya kunun li'amu aula hamka wa alu abidu ru'asa'in nas yace sai ya kasance lu'umman mutane mahaukata bayu za su zama su ne shugabannin mutane wanda suke mashaya su ne shugabannin mutane abinda muke ciki yanzu shi yasa gaba za a yi ta samun fahimta ba tsakanin shugabanni da wanda suke ma shugabanci saboda mashayi ne duk abin da za ku yi ta ganin cewa kaza shi ne daidai da kaza shi ne daidai shi a kwakwalo shi wannan ba shi bane daidai ko aka bai ma san ba kuna yi saboda mashayi har abada fahimta ku ba za ta zo ɗaya da shi ba shaye-shayen giya da abubuwan da ake yaƙi da su baiti na gaba ya ce wa ba da al'amiru na bi kulle urfin wa ma an munkarin fin nasi nahin ya ce al'amiru na bi kulle urfin masu umarni da dukkan wani alkhairi wa ba da sun hallaka wa ma an munkarin fin nasi wa ma nahin babu wani mai hani an munkarin gami da munkari fin nasi cikin mutane ba da ai shine halaka ya gabata urf shine al-ma'ruf shine sabanin mummunan abu da abinda mutane suka saba cikin al'ada su da mu'amalar su khuzil afwa amr bil urfi wa arid anil jahilin khansa'u take cewa hatta yu'abu bima yubu kasirul fadl al urf hamidun al urf a cikin mukhatarat na shi'ir na ibn shajari yace man yaf'alu al khaira la ya'dumu jawazihi la yazhabu al urf bainan nas wan nas yace bainan lahi wan nas yace duk wanda aikata alkhairi ba zai rasa sakamakon shi ba alkhairi bai tahiya a wajen Allah haka wajen mutane ma'anar baitin wannan ya ce masu umarni da kyakkyawa masu hani da mummuna sun hallaka ba za ka same su ba sai 'yan kaɗan a cikin saɓanin kuma zamani na gaba zamani wanda ya gabata masu umarni da kyakkyawa da hani mummuna su ne masu yawa walaisa makasudi sheikh ba wai malam yana nihin ba cewa sun hallaka gaba ɗaya babu su ba umarni babu hani bukhari ya yi kullin ba ya kulla babu a cikin sahihin shi ce babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu da'ifatu min ummati zahirina alal haqq wasu al'umma ba za su gushe ba cikin al'ummata wasu jama'a suna wannan suna tabbata akan gaskiya yace yuqatilunhum ahlul ilm suna yaki sune malamai haka al-imamu muslim cikin sahihin shi ya kulla babu cewa babu qaulun nabi la tazalu min ummati la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khalafahum dukkan su suka hudo hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu da'ifatu min ummati wasu jama'a daga al'ummata ba su kuje ba zahirina suna masu nasara hatta ya ce hum amrullah sai lamarin Allah ya zo musu suna akan haka suna masu nasara kaga wannan yana nuna cewa da hadisan nan da baban nan da Bukhari da Muslim su kulla cewa masu umarni da kyakkyawa da hani ga muna babu lokacin da za a ce babu su kuma ga malam yace sun hallaka ba yana nihin gaba ɗaya ba duk galibin sun tai sai yan kaɗan da wannan ne malamai suke kawo hujja akan cewa ƙasa ba za ta duniya ba za ta rabu game da masu umarni da kyakkyawa da hami ga mummuna akan manhajin annabawa dan annabi sallallahu alaihi yana cewa la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah kiyama ba za ta tashi ba sai ya zama a ban ƙasa ko kalmar Allah ba a cewa kenan ka gani saboda ma Allah ka hama bayu hujja ba zai bar ba duniya babu masu umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna baiti na gaba ke cewa wasarar uhurri lil mamluki abadan famal uhurrin min qadarin wajahin yace wasarar hurru mai da ya kasance mamlukan lil abdi abdan lil mamluk ya zama na shine bawa ga bawa yace famal uhurrin min qadarin dan sai ya zama na bayya da wata kima wajahin bai da wata wani kwarjini lugatul bait jahin ay al manzila wal qadr wal makana bawar da yake cewa la jahali fi da'atihi wala ni'ma qubat da'atu da jah ibnu zamara kai yake cewa zafirti da zafirat ya daya bi kulli ma amaltahu fi nafsi aw fil jahi aw fil mal ma'ana bait ma'ana baitin yace min ajli taqallubul umur yace saboda jijuya wala murra sarar huru mamlukan lil abd misali ne yake bugawa ta yadda har gashi da ya koma shine bawa ga ga bawa hatta sarar huru la qadara lahu dan ya zama bai da wata qadara bai ta kima bai da wata matsayi wannan sabanin abin da aka sani yace kamar yadda muke ciki a yau rayuwar musarar musulmi kal abidul kuffar musulmai sun zamana kamar su ne bayin kahurai bi haisu kanu ru'asa mi atamiruna bi awamir wasa'il kufar ta yadda shugabanninmu da umarnin turawa da kahurai suke dokan umarni wa yantahuna an nawahihim jiye nan a daular Ghana sun yi sanarwa yan majalisa sun yi sanarwa cewa a ƙasar su su yi luwaɗi da maɗigo haramun ne sun hana shi duk wanda aka kama yana yin wannan aikin ko yana abin nan za a mishi hukunci mai tsanani amerika a nan ta hudu irani cewa wannan ka azartar da shi tauye yancin dan adam ne ka azartar da wannan dokar a bar kowa yancin shi ne abin da ya ga dama wannan sulahi ne a ce ƙasa ta hana yin su luwaɗi da maɗigo da su shan giya da su kaza da kaza a wannan yancin kowa ne ya rayuwa shi yadda ya ga dama kaga wannan yana nuna cewa gaskiyar abin da ake faɗa abin da suka faɗa shi ne ya zo cikin hadisi daga sauban annabi sau yake cewa yushaku an tada al'ummu alaikum ya kusanta al'ummomi na kahurai su yi kira zuwa gare ku kamar yadda masu cin abinci suke kira zuwa ga akushin abinci yadda an kawo abinci kattai su zo su kewaye shi nan da nan su cinye shi a watsi to al'umman musulmai haka zai kusanta a ce al'ummomi sun yi kira zuwa ga zuwa gare ku zuwa ga raunanar da ku sahabbai suka yi mamaki suka ce min killatin na hannu mai izin a ran nan kin ma'aikin Allah da wannan abu zai faru karanci gare mu mu kaɗan ne ko kuma diya karanci ne zai kama na wannan ya ce bal antum yau mai izin kasir ba haka ba ne a ran nan kin kuna da yawa yana wajen wangakin gare su musulmai yake ni ba wai sahabbai ba su yi lokacin sa su kai haka ya ce walakin na kun gusa an ka gusa a sai sai dai ku tumbukuwa ce kamar tumbukuwar da wannan ruwa ya kawo mu ya kawo zarmun an yi ruwa ya taho tattakan da yake bari daga gehe ga ta nan da yawa amma babu amfani ko ɗaya to haka nan za ku kasance ya ce wala yanzu an lallahu min su dore a duwikum na mahaba Allah zai hudda kwarjininku a cikin zukatan makiya a cikin zukatan makiya ya ce wala yanzu fanna lahu fi qulubikum alwahan Allah zai gefa rauni cikin zukatan kuma duba mu ga wannan kamar annabi gashi abubuwan da muke ciki mu duba mu ga wannan abubuwan da ake tayi na mu san ce mu ga yadda laraba balarabi yake da kishin fatar jikin shi yake da kishin wanda suke zuwa libi suna ba mu labari su suka hi sanin kowa yadda laraba suke jin tsaka yaron su dan karami baka isa ka buga ba sai a kashe kama akan bugon wani yaro to amma kuma ga su kagaran saboda kaskanci yadda aka san su da ji da nasikin nan da dan uwansu in dai balarabe ne ga dan uwan shi balarabe yake ji da shi amma kaga tabbatuwar raunin da annabi yake faɗa shi yadda ake kisan yan uwansu manyan kasashe ko uffansu ce ma isra'ila ba su faɗa me yasa tsoron bala'i tsoron musiba kamar su saudiya su masar su qatar su dubai da sauransu suna da ƙarfi a duniya amma su huto su ce a'a wannan abin bai kamata ba ko da baki fa ake magana ko da baki su yi magana yan uwansu ne na jini fa kamar munan Nijar da Nigeria yau aka ce yaki ya balle misali Allah ke a Nigeria ana irin wannan mugun kashe-kashen ka tabbatar da yan uwanka na jini da yawa za a yi ta kisa to haka ne yan uwansu ne na jini ake ta wannan kisa amma ko uffa ko uffan taimakon abinci ma da zo su kawo musu suna tsoro kana tsoron ka taimaka ma yan uwanka a ce kenan ma kana goyon bayan yan uwan naka baka san abin da muke ma wannan ke Allah kiyaye shi ne abin da annabi yake faɗa ne yake tabbata Allah ya hudda kwarjini yau in suka haɗu gabaki ɗaya ƙasashen musulmai da na larabawan da na musulmai gaba ɗaya su huddo magana su ce isra'ila wannan abin a zo a tattamna ko kuma a bar wannan kashe-kashen ko kallo don saboda ta riga ta rena su ta san banza ne ba su da amfanin komai kalmar su da ita da banza duk ɗaya duka ɗaya faƙaɗa ƙa'irin kuma yanzu ana a haka ne shugaban wannan na saudiya yake neman zama da sulhuntawa tsakanin rasha da ukraine ga 'yan uwanka wanda ake ma kishin wulaƙanci ko ka je kuma tsakanin kahuri da kahuri suna yakin su kake fama kai ka sulhunta su ga naka kusa da kai na jini ana ta kishin su addini ɗaya kuma ka je kana neman sulhunta tsakanin wasu daban na nesa su ma ba na kusa ba kala ƙa'ilun sai wani mai faɗa yake cewa wa malwahan menene rauni ya ma'aikin Allah sahabbai komi tambayawa suke sai annabi yace hubbud duniya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa duka me ya kawo wannan san duniya ne shugabannin Laraba gani suke in kai magana wannan yahudin su ne ƙarshe wajen makirci da sharri in kai magana ka sa bakinka to wannan zai kasance sababin suka kaha maka ohan zuƙa wannan mulkin sai ka bar sai sun ga bayanka ko ma ƙasar ta kai sun gabayanta wannan tsoron kai kuma kana so wannan mulkin sun ji daɗin shi suna cikin shi kamar yanzu su na saudiya mulkin a cikin famin su yake na gado ne ba demokuraɗiyya ake ba to suna gudun su tsankwalo wani abu to ha su kitsa musu wani shar dan sun san in suka ce su kitsa sharrin kamar yadda muka gani suna kwarewa a kan shi to wannan tsoron bala'in mutuwar da gudun da san duniya kawai su dai a bar su su ji daɗin su na duniya shine suke ma baiti na ƙarshe yace fa haza shuguluhu dam'un wa jam'un wa haza gafilun sha'banu lahin yace fa haza shuguluhu dam'un wannan zaka gani cikin mutanen duniya abin da ya sha mishi kai shagalin shi kawai kwadai wa jam'un da tara dukiya wa haza gafilun wannan ku arabka ne yake shab'an a koshe lahin yana cikin wargi shab'an min ash-shab'i wa shab'a yashba'u shab'an ko shab'an fa huwa shab'an maf'ulun shine mashbu'un minhu wa shab'a al-akil imtala at-ta'am ya koshi da abinci shine abin nan shab'an fatusi wa ahalha aqidan wa samanan wa hazuka min ginan shabi'an wa rayyun abul utahi yake cewa fa ma ya'rifu al-adshan min man tala rayyuhu wa ma ya'rifu shab'an man huwa ja'i'un na zuwa karshe dai ma'anar baitin ma'anar bait yace sara nasu la hamma lahum illa shughuluhum bi jam'il mali yace malam abinda mala yake nihi babu abinda mutane suke nihi kawai sai tattara yawan dukiya da kuma yawan kwadayi a cikin duniya da kuma rabkana gami da lahira Allah da kanshi ya faɗa cewa bar tu'thiruna al-hayatad dunya bar dai kawai kun zabi rayuwar duniya alhaliku wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tahi alkhair kuma ita tahi wanzuwa annabi alayhi salatu wassalam yake cewa inna li kulli fitnatin umma kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma tana da fitnar ta fitna al'umma ta ita ce dukiya al-imam tirmizi ya rawaito shi mun ga can baya ya ce har sai sun yi ta neman dukiya ba ta halak ba ta haram ba daga Anas yake cewa Allah ya rada shi annabi sallallahu suke cewa law kana libin adam wadiyan min zahabin la ahabba an yakunu lahu salis da a ce dan adam yana da kwari bi cike da zinare da sai yayi gurin a ce ina ma akwai na uku ce wala mala'u fahu illa turaba abin da ke cika bakin shi sai kasa malamai suka ce kasar kabari wai tubullahu alaman taba Allah yana karɓar tuba ga wanda yake karɓar tuba shi ya ga masu hali wanda yana da dukiya ana lissahin cewa duk afirka ya fi kowa kuɗi kamar su ɗan gwate amma kuma ya fi kowa nema ya fi kowa neman tattara dukiya Hey. hamsin da ɗari da hamsin dai ko? tun hamsin da uku to a hamsin da uku a kai haka ne fakan min ra'ihin fina sahihan na atu nu atu qabla sabahi talatin kenan a talatin da ɗaya sai zamana ba a sa baiti ba shi kuma can gaba ya aka sa na talatin da biyu nan ne inda matsalar ta faru kenan ba yau ba ne ba ma ba nura ba ne tun can baya ne yawa sai wannan da zan mu ga kissa shi shi na abin nan man asha ba adal maut na al hafiz ibnu abi dunya rahimahullahu ta'ala ya rasu tun 280 da wani abu sa'ansa al-imam al-bukhari ne yana da littattafai masu yawa yana cikin almuksirin min almusannifin fil mutaqaddimi cikin magabata kuma da yawan wallafe wallafe yana daga cikin su da littattafai sun dosa 200 galibi zaka gani yana da littattafai kan abubuwa da dama to daga cikin littattafan shi wannan man asha ba'ad al-mauti nan na gaba a safa ta sha biyu athar wanda ya kawo mana na goma sha uku yake cewa haddasana abdullahi haddasana abu yazid numairi wani da hada yana kawo su da sanadin shi har zuwa isar حدثنا أبو آسم قال أخبرني أبي قال أغمي على خالي يتي وان خالينا يا سوما فسجيناه sai muka lullube shi lullube ya ta mamace da tsumma an rihe shi wa kumna na gisulu sai muka tashi muna mushi wanka yace fa kashe fasauba sai muka ga ya bude tuha wannan an wajahi ga huska shi yace Allahumma la tumitni hatta turzini gazwan fi sabili ya Allah kada ka amshare na sai ka arzuta ni da yaki a cikin tafarkinka ka ya ce fa'asha ba da zalika hatta kutila ma albaɗal ya tashi ya rayu bayan wannan mutuwar tashi sai da ya yi yaƙi ya yi jihadi aka kashe shi a cikin jihadi tare da al'abdal tare da sadaukai a cikin yaƙi shi ya sa malam ya kira shi mana asha ba adal maut kuma yana kasa da sanadin shi rahimahullah na gaba na sha hudu kenan da ke liƙe da shi ya ce haddasana abdullahi haddasana muhammad bin usman al-ajli haddasana abu usama haddasana uqbata bin ammar al-abasi qala haddasana al-mughira bin hazf ar-ru'bata ibn tubaijan annaha maradat maradan shadidan ita wannan mace ta yi rishin lahiya mai tsanani hatta matat fi anfusihim fa gasaluha da tarasa a cikin danginta suka binne suka mata wannan wanka wa kafanuha suka sa mata likahani summa innaha taharraka sannan sai aka ga ta yi motsi fa nazarat ilaihim fa qalat takalle su take cewa abushuru ku haranta rai fa inni wajadtul amra aysar mimma kuntum takhafu takhafuna na samu lamarin yahi sauki sama da yadda kuke ta tsoratar da ni wa wajadtu la yadkhulu aljannata qadi wa rahimin na samu cewa na tarda cewa mai yanke zumunta bai shiga aljanna wala mudmin khamrin ko kuma mai abin nan dawwamar da shan giya wala mushrik ko kuma mushriki wannan labarin da tabbasi kenan wannan ku abubuwa ne dama tabbatattu na shari'a ba wai don mafarki muna kasu cewa yana zama hujja in ya zama na abin da yake tabbatacce ne cikin shari'a ƙara tsoratarwa ne ko kuma kwaɗaitarwa akan abin musamman abin da yake tabbatacce kamar irin wa'annan